الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة شهر ga watan rabi'in al-awwal shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba mun ta darasi na ɗari da tamanin da biyu za mu tashi darasi na ɗari da tamanin da uku a wannan littafi mai albarka اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان إن لا متاجي باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وصبره على أذى المنافقين babi ne da zai magana akan addu'o'in annabi alaihi salatu wassalam irin addu'ar da annabi yayi akan wato zuwa roƙon da Allah madaukakin sarki ya zuwa annabi ya zuwa ga Allah madaukakin sarki wa sabrihi ala adal mushriki da irin hakurin da ya rika da shi da wanda mushrikai suka yi masa ko munafiki munafikai suka yi masa shine babu hadisi mai lamba ta 1100 da 76 malai jami usama bin zaid an karbo daga usama dan zaid radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda mun yi tarjama sa a baya dan gidan Zaid bin Harisa ne wanda an san irin wato gudunmawar da ya bayar matuka a musulunci shi da mahaifinsa baka fata ne da fara fata har sai da wasu sahabbai suka rika magana ta anya wannan ɗansa ne babun tunda kun san mahaifinsa shine wanda ya auri Zainab da Allah ya ce falamma qada Zaid min ha wa daran zawwajna ta wanda asali da Annabi alaihi salatu wasalam tabanni yake mali cewa Zaid bin Muhammad ake cewa da hasi da wata rana wani masanin kiyafa ya zo suna kwanci sun lallaba bai san me ake wato masanin DNA a yanzu ke bai san me ake tattauna ba da ya kalli sakonce kalli kafa ɗaya fara ɗaya ba ba yace na rantse da Allah wannan kafafuwan guda biyu ɗaya ta yi ɗaya annabi ya rika murna to ga masanin abu bata da wahala zikir su wannan shakkun da mutane suke yi gaba ɗaya ya tafi annan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam lallai annabi jira da aminci Allah tabbata a gare shi rakiba imaran ya hauta ki alaihi ika a jakin akwai wato irin shimfiɗan nan da take haɗe da lissafin an gane ko shimfiɗar da aka ɗora shimfiɗar daban to amma wannan abin da suke ɗora tun da ni ba mahayin doki ba ne a haɗa shi wanda yake haɗe da likawan wannan gurin sa kafa ita ake cewa ikaf likafa kenan ko to saboda haka sai yake ta ta hu qadifatun fadakiya a karkashin sa akwai katifa shine ba wanda yake cewa katifa kaga an sa wannan abun nan likafa ana sa abu mai laushi kuma da zaka ji ka sami to wannan shi fadar mai kama da mai laushi mai kama da katifa ita ce wato kadifa fadakiya yar fadak wai da ake cewa yadi dan itori dan dana dan kaza to shi ma fadakiya sunan guri ne fadak wa dafa wara'ahu usama bin zaid annabi jira da yanzu Allah tabbata gare shi ya goyo usama dan zaid a bayansa wa huwa ya'udu sa'd bin ubada ya tafi kai da sa'd dan ubada radiyallahu ta'ala an fi bani al-harith bin hazrat a cikin kabilar bani al-harith dan kasrat wa zalika qabla waqa'a qabla waqa'at badar hakan ya faru ne kafin ayyakin badar hatta mara fi majlisin fihi akhlaqun min al-muslimin wal mushrikeen hatta mara har sai da ya jude ko ya wuce taira fi majalisin a wata majalisa fihi akhlaqun min almuslimin akwai takuɗe ne ya ta musulmi wal mushrikina da mushrikai a gurin majalisa ce amma akwai musulmai a gurin akwai mushrikai abadatul awzan masu bautar gumaka wal yahudi har da yahudawa a gurin sai ce wa fihim abdullahi bin ubay bin salul a cikin su akwai shugaban munafikai president na munafikan duniya abdullahi dan ubayyu dan salul wa fil majlis abdullahi bin rawaha sannan a majalisa akwai bawan Allah abdullahi dan rawaha waɗanda ɗaya da cikin waɗanda aka yi yaki a yakin mu'ta falamma gashiyatul majlisa ajadatul dabba idan yanzu da wakai suka zo wucewa ta gurin da yake da rairayi ai za ku ga yana tada ko jaki ko doki yana tada wata yar kura haka to shine ajaja guba gubaratu dabba wannan yar kurar da jakin ya tayar da zai wuce gurin khammara abdullahi bin ubay anfahu abdullahi dan ubay dan sanin shugaban mu da kai sai rufa hancinsa shine khammara shi zake kiwo mayafi khimar ai mayafi abinda za a rufa jiki da shi to sai ce khammara abdullahi bin ubay bin salul an fa wuce abdullahi da ubay salul ya rufa hancinsa ya hayya ya hayya bi ridahi da mayafinsa sun magana sai ce la tughayyiru alaina kar ku bata mana wato kar ku jirkita mana yanayi kar ku bata mana lamari abun nufi wato magana da yake so ya yar to annabi ya wuce yanzu kawai yanayi gaba ɗaya ya canja kar ku bata mana yanayi fa sallama alaihim annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya zuciya ta gaban su je musu sallama domin ta kuɗa ake inda mutum ma'aikata ce kaje mutum hatta wanda suke cewa ba za a yi sallama ga waɗanda suke ba musulmi ba to amma inda musulmi guda ɗaya biyu yawan su ko duk burin kafirai ne musulmi ɗaya to wannan musulmin ya bin dare saboda haƙƙinsa kaɗai shi an yi sallama wannan shi ne to annabi ya musu sallama sun ma kafa sannan ya tsaya fa nazala sai sako da kan jake fa da'ahu ila Allah ya musu wa'azi ya kira su zuwa ga Allah madaukakin sarki ya ku jama'a ku ji tsoron Allah ku yi kaza ku yi kaza wa qara alaihim alquran ya karanta musu alquran fa qala jiji fa qala abdullahi bin ubay bin salul shugaban munafikai jiji ayyuhal mar'u ya kai mutum kai mala irin wannan magana ta wulakanci ya fitan waye amma ayyuhal mar'u kai mala ya gaya masa wannan magana cewa la ahsana min hada la ahsana min hada wato babu wani abu kamar maganar nan da irin ta izgidi baka da wani abun da yafi wannan eh ko kuma irin wannan eh kalma a ce da Hausa ce ka zama yadda magana ne baka da abun da yafi wannan ya gaya annabi alaihi salatu wassalam to me faru sai ce in ka da ma ta kulu haqqan kaga in har wannan abin da kake fada fa gaskiya ne fala tu'dina fi majalisina kada ka cutar da mu a majalisar mu in har gaskiya ne ko kuma la ahsana min hada in kana ma ta kulu haqqan in har abin da kake fada gaskiya ne to ai wannan abin da kake ta yi ba bukatar sa yana so ya nuna mar to wani fagen cewa mu ma fa yadda kake jin an sanar da kai an nutsar da kai mu ma muna da haƙƙin an nutsar da mu in har gaskiya kake faɗa fala tujina fi majalisina kar ka zo ka cutar da mu har majalisin mu warje ila rahlik ai warje ila manzilik shine araham ta kika koma gidanka koma masaukinka faman ja aka minna faqtut alayhi kawai kamar nan kaga dai nan mutum da yake ai gurin mu kazo ba ai kai ka zo inda muke to sai yace faman ja aka minna duk wanda ya je gurin ka daga cikin mu faqtut alayhi to sai ka bashi labarin da kake so ka bashi amma mu anan ba ma bukata qala ibnu rawaha inda an ce a cakuɗa ake abdullahi dan rawaha sai ka sa hakuri sai ce ibshana fi majalisina ya rasulullah mu zo gurin mu mu a zona mu tunda a majalisar ai a zauna ake to mu ba a cikin ku muke ba muna da gefe wayannan suna nan wayannan mu a zo gurin mu ai ba gurin kuwa ka zo ba ya gaya wanda wannan fa inna nuhibbu dhalik mu muna so mu ba so qur'anin da kake biya da wa'azin da kake mu muna so in ji abdullahi dan rawa fattabbal muslimuna wal mushrikun wal yahud ai ko biya biyar kike tunda na gaya muku majalisa majalisa ce sai aka fara zage-zage yan goyon bayan ɗaurawa a da yake kira su ɗan salu suka fara mai da martani domin a wannan lokacin abdullahi ɗan ubangi ɗan salu yana da magoya a autu da kajirar kowa ya goya mabaya duk goyon bayan sa yi a nan lokacin mai unguwa ma ake zo a nan ɗaji za a nan ɗaji da gari to saboda haka sai aka fara yadda magana ana ta bacin juna tsakanin musulmai da musulkai da yahudawa a ta hamu an yi tawasa gun sai da aka kusa a gwab da fana saboda yadda abubuwa kura ta laɗawa to ta daji aka tada kura to sai yake ne falam ya zal falam yazal annabi sallallahu alaihi wasallam yuqaddidu annabi bai gushe ba yana ta yuqaddidu yana saukar da muryar cewa a saurara a saurara shine yuqaddidu yana cewa kowa ya laba alqura ta laba a kowa ya jiro saboda yadda ake yin da magana thumma rakiba da batahu annabi ya koma ya hau kan dabbarsa hatta da kana ala sa'ad bin ubada da ba gurin ma zai sa'ad bin ubada ubada da ne duwa duwa da lafiya kuma sa'ad bin ubada din ne jini shugaban wa kajar yawa al kajar jini shi kuma sa'ad bin mu'az shugaban ausu ko yawa al ausu kun san da yawa wannan biyu suna da kita mutane al ausu wal kajar to saboda haka to me faru sai ce ai sa'ad fa qala ai sa'ad ai bi ma'ana ya ya kai sa'ad alam tasma ma qala abu hubab kin baka ji abin da abu hubab yake faɗa ba ka ji abin da yake ba yuridu abdullahi bin ubay yana nufin abdullahi dan ubay dan salu shine abu hubab shine alkunyarsa qala kaza wa kaza ya ce kaza da kaza ya gaya mana abin da ya faɗa kala je ce auku anhu ya rasulullah ta bin ubada yana kwance ce kai mar abuwa ya ma'aikin Allah wasbah anhu ko wasbah da kau da kai gabar da dama Allah ya gaya maka man yastafan jami fa wallahi la rantsi da Allah sa ta ubada yake na rantsi da Allah laqad aqaka Allahu alladhi aqaka Allah ya baka abin da ya baka mutum ne ne ma hasara sai a tuna ba ai kai ba ajin ku ɗaya ba ka riga ka wuce ta dan uwa da yake ga ya nawa ya ga la ya rasulullah kai masa abuwa ka dauke kanka daga barin abin da Allah zai baka fa ya baka yayi ma ta goma yayi ma kaza yayi ma kaza na baiwa wala qad isnala alu hadhihi al-bahra wa ne mutum yace hakika istalaha bi ma'ana ittafaqa ma'abuta wannan garin wato wannan albahra shine suna jura zuwa ga alƙayya ko albalad amma a nan madina ake yi cewa gaba ɗaya mutanen garin nan na madina sun haɗu ala an yi tawajjihu cewa kan za su mara man baya ko ji magana da nidar wannan shine asalin tushen rigimar dan sabiru da annabi alaihi salatu wasalam dalilin da yasa ya ji baya kan annabi ke saboda zaura kirka na daji mai unguwa annabi ya yi jira daga maka ya dawo madina sai kowa ya dade ya koma gurin annabi wannan shine asalin adawa shine asalin ga jinan hadisin kararan mun ji gashi nan ma fa yu'asibunahu bil isaba al isaba bi ma da al imama bil ayn anada masa ikrawun din sarawun anada masa sarauta walamma radda Allah zalika bil haqqi alladhi ataka yayin da Allah ya juyar da wannan abin da yake nufi da gaskiyar da Allah ya baka sharika bi zali ai hasada shine sharika sai hasada ta kama ya rike kiyayya da kai inji ka shi kuma shugaba ne a jima da dan ubada yace sharika bi zali ai hasada bi zali sai kuma ima hasada kadalika fa'ala bihi ma ra'aita shi sa yayi abin da ka gani ka dan uba da yake ga annabi wannan abin da ka ga yayi ga dalilin sa inda shi babba ne ya sani ya san me yake faruwa fa fa anu nabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake tun jike na yafe ba domin annabi alaihi salatu wasallam baya ruko baya ruko to kun ji wannan hadisin ana bayani akan me cutarwar da aka yi wa annabi alaihi salatu wasalam da irin haƙurin da yi da munafukai munafiki gwara gwara kafiri da munafiki domin shi munafiki shigar ka zai yi sai ta shigar ka ba za ka gane shi da wuri ba in ma ka gane shi kenan sai nuna ma kuna tare amma shi zai rika cin da duniya ka ko da shi to kaga shine abu na farko malai yace halattin fara fara fara sallama ga waɗanda suke ba musulmi ba an gane kuma ga kafirai inda da musulmi a cikin yawa na faɗi wannan a baya sannan na biyu in ka ji labari wani bai da lafiya musamman in shugaba ne kai a waɗanda suke tare da kai ya kamata ka je ka duba sannan halittin goyo akan jaki mutum biyu ka hau kan jaki ba zalunci wani ko kamar labarin shehu jaha ko ko lukumanin hakim da wasu ke faɗa kaga yadda ya yana so koya ɗansa da da suka taho shi sai ɗora ɗan a kan jakin suna wuce kilik ɗin wasu mutane kawai sai aka fara surutu ta gani wannan wanda irin tsoho ne kaga wani tsoho masu shago ga yara da ya kunci ya tsufa ya hau ya bar yara shi a ƙasa ya kaɗa shi kalle shi Allah ya wajen wannan irin tsofaffo aka gama surutu ya ji ne suke ji da suka wuce gurin ya gaba sa ganin zai sauka sai sauko ya tsora yara ya sauko da yaran shi ya hau suna wuce wani guru kuma sai aka rika kai amma ana yi tsohon banza maimakon ya ɗora yaron ya san yaron nan gaba ɗaya shekarar zana shi ma nan da suka wuce sai ce to shi kenan sai ya ce wa yaron ya zo ta hau biyu sai ya ɗauko shi ya ɗora ya suka hau biyu suna cikin tafiya sun wuce wani kilikin daban sai suka rika amma wannan ba shi da imani wallahi maimakon ɗaya ya hau ya ba ɗaya saboda jaki baya magana to Allah zai saka ba ai zalunci wai zalunci suna wuce sai yace to mu kada jakin mu biyu duk inda da ne yace ya ka ji ne aka ce yace yace to shi kenan suka je suka wuce kawai kowa da bulala amma suna kada jaki suna wuce ba su ma ba gurin ba su bara amma wannan ba mu taba ganin sa ko kima ki kallo da kai irin wayannan mutane shi da kima dan a Allah ya yi ki ba ba za ku hawo kawai sai ku kado diyaji banda wannan abubuwa hudun da zafi sai da su dauka a kasu dora da wannan jakin bai babu wani abu da zafi bane sai dai su dauka su dora shine da suka zawo suka zauna yake kaji me aka ce yake yi ke to duk abin da zaka yi a duniya ko me shi sai an yi magana yake kawai abin da zaka yi idan zaka yi aiki ka nemi yarda Allah kai abinka ka toshe kunnen ka karba idan amma na rantsi da Allah ba wani abu da zaka yi ba magana babu shi kai in cewa kai kai wani da yake gaya mun ya ga duk da mu'amala da mutane kaza kaza shi ta yanzu yake isolate nace an gudu ba a tsira ba nace gwara ma ai annabi cewa mafi alkhairin mutane wanda yake mu'amala da mutane wa yasbiru ala azabu kuma yake hakuri da cutarwa ya ba da kai ga wanda yake isolation shi shi ya bi ga wani ya ga mutane kaza kaza kaza nace duk ba shi ne mafita ba wallahi ba shi bane na ce ɗabi'a za ka koya wa kanka ka koya kanka ɗabi'a na tuke kuɗi Allah ni a ɗabi'a ta duk abin da na sa a gaban mai kyau ne ba ruwa na da dama ni ba na to ba ni ban da majalisa ina zan ji mai za ka yi ba abin da ya zama da kai nai nan to na yi nan kenan shi yasa duk abin da na sa a gaba kuma Allah zai taimake na kai to ka sa wa kanka wannan ɗabi'a toshe kunnanka kai ne ka tabbatar da abu alkhairi ne in kadin da ya fito a fili to bashi kawai shi ne abin da za ta amma mutane rizan nasu zayatul la tudra haka ce faɗa yardan mutane wata iyaka ce da ba a riskata kawai kai abu bibi ka rabu da mutane in haka ne yanzu fito kana fitowa daga gida zai ce haba da Allah wannan hular ba ce ba ko ma ka canza wata in kai koma gida ita kuma mata gidan ta ce wani shaga ta ne turo ka canza hula misali irin wannan abubuwan kawai abin da yake daidai shi za ka yi ka kyale mutane shi ne kawai sau da aka kaga wannan shi ne ya halatta a hujjar ga fana na duba mara lafiyan kansa da ladan da ake samu mutum mai da lafiya a je a duba shi na ban jiwa yau ga kuma ya biya bai a cikin durustin shi ma cewa mutum ya zama mai yafiya wani anas bin malik radiyallahu anhu qal an karbo daga anas bin malik Allah ya kara masa yadda yake ila lin nabi sallallahu alaihi wa sallam an ce da annabi tira da aminta Allah tabbata a gare shi law ataita abdullahi bin ubay to ina ba ka kai ziyara ka kai wa abdullahi dan ubay dan salul ziyara ya rasulullah aje kawai a gaishe shi wanda laka ilayhi nabi sallallahu alaihi wa sallam bai suka bayar shawara tunda an dawo madina kuma sun samu labarin cewa babban mutum ne a madina sai suka ce ya kamata a je a yi yawwa a jiyance shi a kai ma wata ko a je a kai masa gaisuwa wanda laka ilayhi nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi jira da amince Allah tabbata a gare shi ya tabbata zuwa gare shi wa rakiba imara a hanyar tafiya sai annabi ya hau kan jaki banda lakal muslimu ne mutuna ma'ahu musulmai suka tawo suna bin sa suna tafiya tare da shi sahabbai kenan wa hiya abdu sabaqatu to garin madina gari ne mai tabo shine sabaqa wa tabiqatu natan da ka karanta fi halali kasar gijini ko kasar kanwa kawai tabo za ka ce falamma atahu nabi sallallahu alaihi wa sallam qala da annabi ya zo gurin dan salo sai cewa ilaika anni wulakanci tafi ka bani guri da baya an gaya ma a wancan hadisin cewa hasada ce karara sai ce annabi ke tafiya ba shi guri annabi za ka gaya wannan kalmar wallahi laqad azani natnu himari da rantsi da Allah warin jakin ka ya dame ni fagadiba li abdullahi rajulun min qaumi nan ne oke na dallake fakala rajulun min al-ansar minhum nan ne ko yawa sai wani mutum daga cikin mutanen Madina daga cikin su yace wallahi daga cikin su sahabbai wallahi na rantse da Allah ai ba yadda za a yi cewa kana biye da Annabi alaihi salatu wasalam wani ya gaya mar magana kai shiru a ai ba zai yi ba ba zai yi ba muka je za mu fitar da wata abin da kwanan nan bai gota ɗaya da bai gota ɗaya ba mun je da wata ɗaliban mu tana zo take mu je na yi mai yan burzin magana muka ji ana kawo su muna musu interview wannan kaza in muka ji laifin kai da ta wanda wannan kurkuru za mu gaya ma ta wanda wannan sai ya tsautsayi wani ya zo kai ne ka haka nan an yanke ba wata shida ko tare dubu ko goma sha bakwai me yasa yake faɗa maka me za ku kai faɗa yace baba dan garuwa ne ga ki baba na yace kuma na kasa hakuri sai na tambaye shi nake zagin directly yayi ko indirectly yace mun irin ruwa ne da ya zo zai siya irin yan waje don su burge din nan ne gurin ba ruwa ko kona ya zo zai siya ruwan ba daidai ta wasu yake tafi shi kuma da ya tafi irin mutanen ƙauye ka san ta sai ya rika yadda magana ba zagin ta ya kai tsaye shi kuma ɗan yana gaba je ji kawai mutane irin wannan magana ko mutane ku rika kaza to sai faɗa to wannan faɗan kuma ya ɗan yi mara rauni sai na ce masa kaga na ce babu ɗan kirki kan da zai da alaji ba ban na ce amma da kayan hakuri inda bai fito karara ba a ya ji tsoro na ce ka ga yanzu na ce shi ma ba wanka bai biyo ka ba ga ji an kawo ka akan dubu sha bakwai za ka yi wata gida amma dai wa'azin da zan bayan duka ɗauka na kawo maka wani magana ta Umar bin Abdulaziz cewa yanzu za ka fita amma kar ka koma ya ce hawa la yanzu ya dena ba zai kuma kaza kaza to irin wayannan abubuwan ne nace gaba ɗaya bi shawarar da Umar Abdulaziz ya kawo gaba ɗaya yan cikin furzar din nan gaba ɗaya tsallake ta hukai ba dan wayannan abubuwan ba da ba wanda zai faɗo to saboda haka kaga kai tsaye babu yadda za a yi a gabanta a gaya annabi magana kai babu isa kullum magana da ake kira wanda ya san waye annabi ko shine yake jin nauyi a gaya ma duk wani abu da ya fito daga bakin annabi alaihi salatu wassalam ko me yake ya sha wannan da na kowa Allah atishawa da annabi yayi wa in ta kowa ba ta duniya atishawa ba in ta kowa ba ki so da haka wannan shine to sanin girman sa shi zai janyo ka iya gane in wani abu ya to wata bangaren sa ka ji girman abu amma ba ka san girman sa ba to ba abin da zaka iya to sai yace to kaga wannan abin ya sa wani cikin sa akwai kasa a guri wata rana misali zan ba ku muna tafiya da a wannan zallace ma wani tsaye da cikin malamai na ina ji muna cikin tafiya a mota hanyar dorai ke wani yayi wani dan adiji sau kawai ke zo irin abin nan ta haɗu su da wani kawai ke tsaya ke tsaya a kan hanya to malamin mu sai ya fita sai mun magana sai malam kaga tun da yanzu hanya ce haƙƙin jama'a yake ku koma gefe kawai sai yadda magana daga faɗar wannan kalmar ka san mutane yanzu jira su ke kira a to ai mu kuma mun dalibai muna cikin mota muka ji a ba kai ka isa wallahi sai da ba shi ai ba zai yi ba muna gurin ba mu cika yaya ba to wannan shi ne to ballanta na ka auno ballanta na annabi alaihi salatu wassalam ai mun babu aula kenan in babu aula ka san shi da adini sau ba ruwan duk tsufan ka zai iya zakin ka yawa sai dai Allah ya ce wace ka hadu da mai tarbiyya ba ruwansa da hai'arsa daga magana kuma magana ta gaskiya to wannan shi ne to sai ya ce shi na muka gaya wa muka ce ta ga shi ita tsiya da rashin mutunci wata da malami kowa ya iya a yanzu ne wata ajandun baka saba jin ta wallahi na gaya masa sai an koya mu ba wanda zai koya sai yanzu za ka zama profesa a gigantaka yanzu nan saboda haka to wannan shine saboda haka bai da za a taba annabi alaihi salatu wasallam sahabbai suna gurin a ai za mu zo na hadisi kuji nan gaba kuji wanda yake taba annabin ya aka yi dake yanzu za mu ji to sai ce wallahi na rantsi da Allah la himaru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jakin annabi alaihi salatu wasallam a tiyawar rihan minka ya fi kanki haka ta abun yace ba na rantsi da Allah jakin annabi ya fi kanki fa gabiba li abdullahi rajulun min qawmi shi ba wani yana ji an faɗi wannan ɗan tawaga ɗan ta kibe na ɗan sadudu ɗaya daga cikin magoya bayan da shi ba tunda an gaya muku wato shi ba mai unguwa za ya ba wani ba fadi ya binki shi ma sai ya fushi an taba uwar gidansa kowa an taba uwar gidansa yawwa ba shakka ba ta ka fara zage zage yadda magana tsakanin wannan sahabin da wancan munafikin fa kaziba li kulli wahidin minhu ma ashabu ma ai kowanne daga cikin tawagar sa sai suka mara ma baya sabai suka mara wa wannan sahabin ba baya munafikai suka mara wa munafiki baya da shi dai suna amsa sunan musulunci da baki amma kuma munafika in musulunci ka ya cike na gaskiya za a taɓa annabi ka shiru zo da haka fakana bai nahu ma zarbu bindari abu sai da ya kai bayan yadda magana sai da aka fara duke duke da zangarniyar dalilu duk wanda yake da zangarniyar dalilu ta gewa zai dauka ya tsula da na wannan tawagar aka fara duka wal aidi wanda babu kuma kutubu hannu aka fara nauyi gagarance ya ɓaci wanne al wasu kuma takalma tsofaffi daga cikin suka ga wasu da kwarin hannu suka rika tiro takalma suna kai duka fa balagana annaha unzilat muka samu labarin cewa wannan aya ta sauka akan wa in qa'ifatan min almu'minina tatalu fa aslihu bainahum fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tabi'a ila amrillah cewa wa in qa'ifatan min almu'minin idan har an samu tawaga biyu daga cikin mu'minai suna fada iktatala suna yaki ba aslihu bainahum ba to kun shirya tsakanin me yasa kamar da malamai suke bayani ai kaga a wannan lokacin farkon musulunci kafinci da munafurci su dan zama rubi ga ku zuwa fili ba har sai da aka yake mulu na ko farkon dawo fili amma shi annabi ya san matsalar ga shi ma da dan uwa dan uba da yana faɗa shi ma shi ma ya sani amma ba kowa ne bai da ba idan annabi ya ba da dama a yake ku to sauran wanda suke gefe za su ce to kun ga suna faɗa a cikin kowa kallon musulmi yake mu a gani ido to saboda haka fa aslihu bainahu ma Allah yake ku shirya tsakanin fa in baga ihdahu ma ala al-ukhra idan ɗaya daga ciki ta zalunci ɗaya fa qatilul lati tabghi to ku yaki wanda take zalunci hatta tafi'a ila amrillah har sai ta dawo kan umarnin Allah fa in fa'at idan ta dawo fa aslihu bainahuma bil adl eh sannan ku shirya tsakanin su ta hanyar adalci tsora komai inda ya kamata wa aqtilu sannan ku yi adalci har yau inna allaha yuhibbul muqsitin Allah yana son masu adalci to kun ji dalilin saukar aya jiran da kake biya ta ce ka tuno abin da ya faru to amma tana nan ta shafi kowa har yanzu babu katli abi jahal babu da yake magana wannan hadisin mun biya shi dogo ba a baya babu da yake magana akan kashe abu jahal ana anas bin malik radiyallahu radiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam yawm badr anas bin malik yace annabi ya faɗa ranar da aka yi badar man yanzuru ma fa'ala abu jahal wa zai je gano mu yaya mai wani hali abu jahal yake ciki yanzu shi da annabi ya san ya tunke kaza dole to yake so wa zai je man da ya asiri fadda laka abu mu'ad ibn mas'ud abdullahi dan mas'ud ya tafi wajada hu qad darabahu ibn afra mun ji kun jira kuke ko yawa sai je samu ibn afra mu'ad da muawiy ko ibn yawa sun sai je samu cewa wayannan matasan guda biyu wanda suka samu Abdulrahman dan Auf kun da ku tuna suka rika ce wa nuna wala Abu Jahil yawa to hatta barada sun madukan kawo ba har ya kai yanzu ga kawai yake shine barada eh shine ai hatta mata ya mutu abin da ake nufi da ya mutu in an baki kamar yadda mun yi bayani a hadisin in an baki iya wannan ma saboda dukan da suke ba wallahi zai tashi eh shi ne bare da dai an gane ko ai ai zara fi halatin qariba min halatin min halati man mata wa lam yakti bi illa harakatin wato mazbu shine fuffuka in ka yanka kaza yanzu ai kafin ta gaba za ku ga tana nan fuffukar ku amma fuffukar dai za ta miƙe ne to irin wannan eh juye juye ba ya hana mutuwa ji ba wuce to sai ce me ya faru abdullahi dan matso da yaji ba kada bini ya yana zuwa sai ya kama jimin abu jabir fa kale yace anta aba jahal kuma da an gaya wa gidan mutum ɗan ƙanƙanin mutum ne ga shi bai da ciki ya je kansa da ɗan sandarsa a hannu ya kamo kero yana an ta aba jihar kai ne abu jahil kale yake wa hal fawqa rajulin qatalahu qawmuhu to ga wata kalma an gane ko abin da yake nufi ai laqad qatalani qaumi wala khidya bi zalik kaji bala rabi da karfin hali yace ai na gode Allah mutane na ne suka kashe ni ba wani bari ba eh waji wannan ba ya mutu a haka abin alfahari ne cewa eh mutanen da ne suka kashe shi ba bari ba balarabe kai kai kai saboda haka au kala qataltumu ko kuma cewa ya ana gode wa Allah da cewa ku kuka kashe ni ba wani ba ni ba ku ne ku kurai jawa ɗan uwana ba wani daban ba to kun ji to mun ji dama mun ji tun a baya aka kaje to ga ɗaya ga ɗaya wato ɗaya ɗaya makiyin Allah babu katil ga abin al-ashraf dagutul yahud babu da yake magana akan kashe ka'ab bin al-ashraf ba ka'ab bin malik ba wannan mutumin kirki ka'ab bin al-ashraf shugaban banin nabi ne yana cikin shugabannin banin nabi da yahudi an gane ko to saboda haka dagutul yahud akwai hadisi da yazo da shi na Abu Dawud amma bai inganta ba shi yake cewa dagut ne yahudawa an jabir bin abdullahi kala an karko daga jabir da abdullahi Allah ya tsara masa ya dai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man lika abdin al-ashra annabi alaihi salatu wasallam ya kalle ta bai yace wane ne waye zai yi min maganin ka abdin al-ashra al-yahudi al-qurabi balarabi ne yana cikin banu na bahar an gane ko yawwa shine wanda ya auri wata da ake kira Uqayla bintu Abil Hukai ta haifa madda da ake kiran sa Ka'ab mutum ne dogo mai ciki mai kasan ciki haka yake haka ke kawo eh cewa suka yi kana dawilan jatiman zabatini dogo ne zangale ne mai ciki irin jayin din nan amma kasan ciki ne dai shine Ka'ab bin al-Ashraf to annabi alaihi salatu wasalam yace waye je mun maganin sa ai man zallabi yaqdiru ala qatlihi shine mallika bin al-ashraf fa innahu qad aada Allah wa rasulahu domin ya cutar da Allah da manzansa innal ladina yu'duna Allah wa rasulahu ko la'anahum Allah fi dunya wal akhirah eh wanda ke cutar da Allah da manzansa Allah ya tsine musu duk a duniya da lahira to shi ka bin al-ashraf yana cutar da Annabi alaihi salatu wassalam domin kullum ya zauna yana da harshe banda zambo zambo ya ce wa annabi zambe zambo yana ta yi da magana sannan ya rika gudanar da kuraisha wajen yakar annabi alaihi salatu wasalam la hawla wala quwwata kamar yadda muka ji zambo yake wa annabi alaihi salatu wasalam ko da yake lokacin da musulmai suka yi nasara a yakin badar ya ga irin fursunonin yakin da aka samu don mutum saba'in an ɗauro su a cikin wato igiyoyi an taho da su sai tafi gurin gurin jawa yana kuka an gane ko eh yana mutu waƙoƙi yana ta zaburar da zuciya ko wallahi kan ku yadda zai kora ma har da kukan munafiki wannan abin kuka yadda aka yi muku wallahi kar ku yadda zai kora ma yana ta waƙoƙi na zaburarwa to fa kama muhammad bin maslama sai muhammad dan maslama ya miƙe shi kuma ibn khalid khalid abokin kawance ne na banu abdul ashhal ya je yakin badar ya je diya kokin da annabi ya yi a madina ya rasa a shekara ta 43 bayan hijira marwan ibn al-hakam amirin madina ce a wannan lokacin shi ya masa sallah ina cikin manyan sabai masu malala eh fara kuwa to shine muhammad bin bin maslama fa kana ya rasulullah sai daga hannu in da kulli nabiyyin hawariyin ko yau ko na annabi yana da yanke kifi Muhammad bin Maslama ya daga hannu yace ga ni ya Rasulullah atuhibbu an aqtulahu kana so in ba maganin san kashi shi qala na'am annabi yace kwarai kuwa qala sai yace ba azalli an aqula shay'an to amma a bani dama in faɗi wata magana duk abin da nake so yayin kashi jin a bani dama me yasa yake a baki wannan dama saboda zai wasu abubuwa da za a ga a fili kamar sun saba shi ne alharbu kuda yaki dan yaudara ne kaga akwai guraren da ƙarya ta halatta a guri uku ko ɗaya daga ciki gurin yaki to yana so amfani da dabaru da kawai kun ji a baki dama kake shi amma duk abin da zai faɗa da zanto an halatta ba shine abin da ake nufi da wannan ba dan ni ana kula shay'a ba ni dama faɗi wani abu kala sai annabi ya ce kun je ka faɗa ba ta Muhammad bin Maslama labari ya ci gaba Muhammad dan Maslama kawai je ya tafi nan da nan ba dai annabi yana so a kake shi ba sai ya bar gurin kawai ya tafi yace ai abu ne nake so a bani dama faɗa abin da nake so je ka an baka dama je ya tafi za mu ga hasidi ne mu yar rakiya guda biyu to faƙada zai ce ina yana zuwa yanzu ya bar gurin annabi ya koma gurin wa ka ibn al-ashraf yana zuwa yace inna hadha rajula qad sa'alana sadaqa wannan mutumin kun ga wannan kalmar cewa annabi wannan mutumin ai kafirci ne amma ya nemo izini ba komai yanzu domin shi wannan kafin al-ashraf ya gamsu da shi ka wannan mutumin ya ga amar wannan kada ta ala na sadaka kullun ya da yin wai sai mu kawo sadaka mu ka sadaka wa innahu qad annana kawai annana cewa wanda mu yake kullun tsora mana wahala yake ai kaga zai zai ji dadin wannan kalmar zai ji dadin ta eh domin shi wanda baya san mutum yana san ka ga labari na hukunta akan wanda yake adawa bi eh aibantawa wa inni kada ataituka nan ne ko yace kada ataituka astat lifuka na zo gurin ga idan ka wani baki baki na zo ne ma a gurin ka kai ka abu ibn al-ashra qala fi yace wa aidan qala yace wa aidan kuma irin abin nan kuma wato kaga yana son tsaye gudu ya gyara zama wato abun haka yake ya matsa muku ko irin wannan tsoro eh wallahi ya gyara zama zai ji gumi yace na rantse da Allah la tumallunna ai ka dan ma kuka gani ko kun kota da shi wallahi eh sai kun kota da shi wannan ai wa ya ga muku irin wannan abu ai ka dan ma kuka gani sai kun kota kale yace inna qad tabanahu shi kuma sai ya dora Muhammad bin Maslama yana da dabaru sai ce mun binki muna ta bin ka kullum bin ka muke wala nuhibbu an nad'ahu hatta nanzura ila ayi shay'in yasiru shanu ba ma so mu rubu shi ya ga yawa ai bin ka kawai muke ba ma so mu rubu shi sai mun ga karshen wato me ake cewa har sai mun kure shi karshen al'amarin da zai mun da karshen sha'aninsa wai ina yake so yi sai mun gani ya faɗi wannan shine abin da za a ce kun mutane ne daban sai a ce kai zo muke wani karshen ƙaryarsa to irin wannan kalmar ya faɗa to ga ita ma kafirci ce amma ba shi dama to wa kada aradna an tuslibana wasqan mun zo ne yanzu ya gaya ma baki kadai bane mun zo ne don ka ba mu bashi na buhu guda kwano da shi ne hukunci daya na alkaba awu ɗan ko buhu biyu fakala na amma yake to shi ke na ayyaji an so so so ke yi to ba komai amma yar hanuni ko ba nan bane na haddasa na ne a goni na babu ka mu gani yalan muhammad anak ni ba gurin wa hadathna amru ghayra mawratin yace amru ya zantar da ni ba sau ɗaya ba fiye da sau ɗaya falam yadhkuru waqtan aw waqtayn bai kiya ba ta sa ruwayar bai faɗi cewa buhu ɗaya ko biyu ba fa qultu lahu fi nake da bihi waqtan aw waqtayn yace sai nake da biya a ruwayar akwai an ambaci cewa buhu ɗaya ko biyu an gane ku yawa fa kana da yake urabihi waqtan aw waqtayn sai ce ina ganin cewa ya yi buhu ɗaya ko biyu faƙala na mai ce yi to haka ne to na ga gurin an ci gaba da faƙala sai ya ce ir haluni a haɓa to duniya tana gudu ko wani aliyu ko ran karatun nake zai gada bai mun fara karatu ko mun ci ishirin ba zai a ce lokaci to sai ya ce irhanuni ba za da namu yake irhanuni to ku bani jingina tunda abin haka ne ku bani jingina kalu sai suka ce ayyin shay'in turidu ayyin shay'in turidu wani abu kake so a baka a matsayin jingina kala ce ce irhanuni ni sa ku ka ji dan duniya ku bani jinginar ba don ku zabar gigantaka kalu sai suka ce kai bai narhanu ka ni sa'ana ya za mu baka jinginar ba don mu wa anta ajmalul arab kaji wa yau jikin yake kana a cikin larabawa kyakkyawan da kai kai dama kuma mun bana a baya cewa mutum ne dogo kyakkyawa mai jiki sannan kuma mai katon ciki ko yawa eh wa anta ajmalul arab suka suka yi cewa ga ta kyakkyawa kana zai ce to fara hanuni abu da rabo tunda ba ku ba da matan ku wato ku ba da ɗaya a wajen jingina mutum ma hukuci ne zai baka matar da jingina kana arni ko musulmi yanzu ai mutu'a za a yi ai ba zai yi ba yawwa kanu zai suka ce kai ba na raha musu abu na'ana to nan ma sai kuma suka kuma yi mawayo ya za mu araba mu baka jingina ɗaya mu fayu sabbu a hadu a rika aibanta sai daga cikin su nan gaba bai yuka da nan gaba za a rika cewa ruhi na bi wakin awwal kai da fada ya hada su da wani sai a ce kai da aka ba da jikira ka da buhu daya sai ga ma kai ce za a rika aibanta su nan gaba ƴaƴan namu in muka yi haka hada arun alaina wannan kuma abu ne abun kunya ne a kanmu ba da zai baya kan abun kunya walakin na narhanuka la'ama sai dai za mu baka jinginar makamai shine yani a sila makami takobi gari da waka maki da sauran fa wa'adahu an ya'tiyahu sai musu alƙawari ya ma alƙawarin cewa zai zo ya zo ya yadda amma ya zo da makama fa ja'ahu laylan kawai sai ya zo da daddare kiwa Abdullahi bin Rawaha ko yawwa bi Muhammad bin Maslama abuwa sai zo da daddare wa ma abu abuna ila dai ta yi tawowa sai tawo da tsanakiya shine abu na ila a wata ruwaya hadda abbad bin bishir ko bishir bin abbad su biyu suka rabu shi wa huwa aku kabin min radaa shi kuma wannan abu na ila din dan uwan kab bin al-ashraf ne ta wajen shayarwa an shayar da su uwa ɗaya ta shayar da su duka tare yawwa shi kuma musulmi ne bada abu ne da hisri sai da su rubuni zuwa ga wani alhisri har a hoto na ga dai alhisri watakila da ba da awala yana nan jijin da sun zauna a waje na hakurin ba mai sun ji an gane ko yawwa malam shi ya san inda nake faɗa cewa guri ne guri da har yanzu yana nan da tarihi suna nuna shi ƙato ganuwa ce jiki bayan gidansa ga ganuwa ana nuna ta za ka gani to saboda haka fa nazala ilayhi ka san dai daga cikin advantagein zama a Madina kenan kawai da wani malamin ne yake gaya mana irin wayannan guraren to wata za a bushi iska kuna ɗalibai kawai ku je ku je ku ƙara zuwa shi ta in kana karanta da abubuwan sai ka kawai kwatance kake yi an gani ai kamar maka ne duk lokacin da zo magana umara tun da na taɓa zuwa za ku kawai kwatance nake yi ina ganewa ina ganewa cewa guri kaza kaza ne duk ina ko faɗi ake yanzu ina hararo gurin Allah ko kalwa ta to shine babban shi sa jiya na faɗa akwai karan jiya karatun mu cewa da bambanci ko a ilimi ne da kifin rijiya da wanda yake a yawo da bambanci wanda ya yawo wurare daban-daban ya fita za ga waye wanda daban ciki da wanda bai je ko ina ba to sai da haka me ya faru bari ku ji fa nazala ilayhi ya sauka a wannan ya sauke sa nan fa qalat lahu imra'atu ya yi sabon aure sai matarsa ta ce dai aina takhruju hadhihi sa'a aba mai gida ina za ka a wannan lokacin fa kana sai ce inna ma huwa muhammad bin maslama yace ai na san gurin waza ne muhammad dan maslama ne shi yazo ne mana wa fi abuna ila dan uwana abuna ila ya biyo muryarsa kala sai ta ce asma'u sautan ni kuwa irin matan ne ba zai an je nesa ni kuwa ina ji wata wani sauti da ka annahu ya tsuru minhu dam na nan ba an kuma kawo wannan abu muga a wajen to shi ma dai wani bambanci ruwaya ne wani amru sai ya faɗa haka kamar yadda can gurin shi ma an faɗa a tasar ruwayi ana so a haɗa muku ne shi a ruwaya ka ba kaza shi kuma wannan ruwaya ka da kaza wanda kuma bayan amru shi kuma ya faɗa a tasar ruwaya sai ya ce me to qalat sai ta ce asma'u sautan ina jin wata murya ba ka annahu yaqdur min huddam an gane ko cewa irin sautin nan da abin nufi da irin sautin da jini yake diga a cikinsa kinaya ce tana yin kinaya ne an ɗalibi sautin shari cewa irin wannan sautin fa ba sauti ne na alheri ba ita abin da take nuna mai kai wannan murya fa ba Allah bai gida karka wuta wanda yanayin ba yanayi ne mai kyau ba abin da take gaya maka to me ba kala sai yace inna ma huwa abi muhammad bin maslama ce dan uwana ne ba muhammad dan maslama wa rabi'i abuna ila na ga ya miki da abokin jayarwa ta abuna ila innal karima to kin gaba da kata ai shi babban mutum dan zai cika maka bai shi babban mutum laudi ya ila da'anatin bilaili inda za a kirawo shi zuwa ga abin da ya san suka ce to kasa za a yi da dare in dai babban ne ya cika babban la ajaba wallahi sai ya amsa so yake ki mai da ni wani matsoraci a cikin gida saboda haka kyale ni kawai kana sai yake wai da sulu muhammad bin maslama ma a hura zulai wannan ogurin nasa farfajiyar wannan ganuwar sai muhammad bin maslama ya shiga tare da shi akwai mutum biyu su ne wa wannan da na faɗa waye na farkon abu na ila da kuma bikin bin abbas ko abbas bin bikin sai suka shigo ba da zai ce ila ma da'a sai shi Muhammadu bin Maslama shi ne dama komanda sai ce idan ya zo abin da nake so da ku fa inni qa'ilu bi ta'rihi yace zan koda gashin da zan faɗi wani abubuwa akan gashin da dan ya san mutum ne kyakkyawa mai gashi yace zan yi koda gashin da in faɗi abubuwa akan gashin da abin da nake so da ku ba shi ba shi mahu ko ba shan muhu zan je in sumbaci gashin naka in kinke na gashin sumbace shi bai da ra'ayi muni idan kuka ganni iskam kantu ne ra'ayi na kudin da ne kansa haka na rike gaba ɗaya na gama sa shi a cikin jikina yadda ba zai iya fita ba sai ya ce fadu na ku to ku yi naku aiki shi ne fadu na ku ku afko fadribu ku rufe shi da duka duka kuma roba da hannu ba da makaman hannunku kala wa kala mara nan ne ko yawwa wa kala mara sai ya faɗa a karo na gaba yake sun ma a kimmukum sannan bayan na riga na yi wannan kuma zan nemi ku zo ku ku zo ku ji irin ɗankin da ya wuce da shi a cikin wannan wato gajin nasa ana haka kuwa zan nemi kuma kudu ana haka fa nazala ilayhi mutawashihan sai ga shi ya fito ka abin al-akram mutawashihan da kayansa a jikinsa shine mutawashihan yana sanye da tufafinsa sannan kuma da makaminsa ai mutalabbisun bi thawbihi wa silahi yana tare da tufafinsa da makaminsa a tare da tunda fitar dare za a yi ko da dai kalkauri za a yi wani abu sai an fito a shiri sai ya fito da makamansa wa huwa yanfa'u min huri hudi yana fitowa kanshi na tashi a jikinsa irin kanshi na tarare fakala sai yake ma ra'aitu kal yawmi rihan Muhammad bin Maslama yake ka tun da nake wata wajen kanshi irin na yau ba wannan kanshi haka ai a iya biyu daɗi ali ya indi a tsaro da sai da arab shi kuma an zuga shi cewa ai ai mata ta ai babar bari ya ce mutane cewa wato kaga su da iyayen jirari ai ko kuma yar rashuwa ce ya faɗi wannan ai mata ta ai duk cikin laraba wanda ba wanda suka kai su iya ta jirari an zuga shi kawai sai ya faɗi wannan wa akmalul arab kuma sun fi kowanne mata cika a kona ta fakali sai yake a ta zalli an a cimma ra'asan ba ka bani dama in jinke na wannan gashin naka saboda yadda kun san suna sa turare a gashi yadda yake kuma da kanshin nan ba ka bani dama ba kala na zai ta bismillah bismillah yazo eh fashan mahu sai jinjana dabara irin da Muhammad bin Maslama sun ma a can ma ashabu sai ce kuma ku zo ku bi irin wannan kanshin turaren sun makala sai yake a ta'azanin li bayan yayi wannan zai ce a ƙara bani dama ran ta yi wannan turaren dan in ji kanshin nan yana ta ma bai yi kala na ya ce bismillah bismillah ya ji dadi an koda shi wallan mastamkana minu ai a karo na biyu da yake ya kudin da yake kam kala sai yake duna ku to ku zo ku yi aikin ba zai iya fita ba ya gama matsi fa katalu suna zuwa su kai mafaraɗe suka kashe shi ثم اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقوم ابو ذر النبي عليه الصلاه والسلام فاخبروه كما انه لا وين من جمع بعد wane mutum an sallame shi ya je ka lahira to wannan shi ne kun ga wayannan yadda sahaba annabi suke kenan sahaba annabi ba ma waka bane masoya ne na gaske yawwa su da gaske ba ka yadda a taba annabi ko kadan baya tabuwa wallahi a kuna da wanda sahabin da bai waye ke da ita bai wannan da hai ayya kikkiawa ce kuma ta tashi haigo kadara take haigo masa amma wallahi tana da ciki tana wa annabi da buru kin ga na ga miki kide na kaga duk ƴaƴan da ta haigo ta samun mu kadara amma da take da kan zai je samu lauje farka cikin a gaya musu je na gaya annabi magana kuma ki dora ba ta bari wannan shine ina ga to za mu gaya anan tun da za mu nuna mun lokaci yayi sati mai zuwa za mu tafi yakin Khaibar zan zo to Khaibar abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya yabe mana muna da bala da sunan ta akwai akwai rage-rage da aka yi a masallacin jera mun fada a alaji sarki soja mun fada ga jina gaiwa zo karatu cewa ya yi rajin nan da ranar kuma magari ne ya kuma yi fara kiran da Allah ya nuna rasuwa ranar juma'a bayan magariba a madadin wannan masallaci muna mika ta'aziyar mu zuwa gare shi Allah maka hukun sarki ya yi masa ya bashi hakuri sannan akwai makotan masallaci guda biyu ɗaya wanda ɗaya zama shi kamar haka aka ce wanda Allah ya yi rasuwa kuma kuma da roƙon Allah da suna yin da kawo da ko da roƙa Allah ya ji wani da lafiya Allah ya yi roƙa abin da suka bari kuma Allah ya roƙe ɗan uwa da abokan arziki Allah ya ba mu hakuri da su gaba ɗaya Allah maka hukun sarki ya tsaya ɗan takuna wannan tambayar da ya yi shi ne ke bayan ya yi addu'a farko sai ne tambayar da shi ne a nan shi ne ya ji wani mawaki yana cewa wai in ba annabi ba in ba annabi ba Allah kuma yana cewa ba da annabi ba ai ba karatu ne ai ba bukatar ba ba ka molan kai ne wannan ba annabi da ya ta ba san da wato a rawu ya tabi ruhum yawa din rabba da nuri alam tara annahum fi kulli wadin yahimun Allah yake ba ka ganin kowane rami kusa suke wa annahum yaquluna wala يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا إلى كعب الله بن رواحة كينا تعب كان بن ذلك suke kawai za su zuci ma ko kuma wanda suke ko yanzu ka ɗauko yana waje irin su na aliyu na wani a kai ka san dalili a kai ire-iren amma wannan abubuwan babu da yawan su zaka ga wannan wanda suke zuwa zaka ga ina ta ganin su in mutum yana duba TikTok social media zaka ga a gida ma da wannan mawakan ta ga yadda ake fita mata da maza ana tsalle ana abubuwa ana ta faɗa kalmomi na zagin Allah kuma a matsayin yabo duk da ilimi ya san cewa wallahi kalmomi ne in zai ba malik suna nan sun ba a samu ta mun zage ka amma sai ake gaya Allah a gaya annabi ba daidai ba ne gaskiya ba daidai ba ne a daidai ba ne kaga wannan gaba ɗaya kalmomin gaba ɗaya ba karatu ne wallahi babu karatu ba sauran ba zai na ma ƙara kama ba karatu ne yawwa Allah ya Allah ya Allah ya sa mu dai Allah ta lafiya mu Allah ka ba ku lafiya mu da ku lafiya Allah ka inganta lafiya muna roƙon da sunan da jawawa da kuma da roƙa iya yin da malamin mu da sarrafa mu gidan da ya Allah da kuma da ba masu rai kuma Allah da wasu da wannan ne amfani muna roƙon da sunan da jawawa matasan mu Allah ka shirya Allah ka roƙa ta mu wani yi kadar mu Allah da wasu da lafiya da mu da ke yi da wasu Allah ka shirya mu muna roƙon da sunan da jawawa wanda suka ta aure da wani da da aure su kuma da wannan da shiga da wasu ba ne wani da sana'a Allah ka kaga mu اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه عذابنا جل وعلا على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kamar yadda muka sani karshen wata muka gobe a kan mutane da zan wuce
Ala ne